إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 18 ga wata na rajab hijira shekara 439 wanda ya dace da uku ga wata na hudu shekara uku ga watan hudu ga watan hudu to kenan hudu ga watan kowa san shi da hudu da kowa san shi shi ba khilafa la khilafa fi kenan hudu ga watan hudu subhanallah shekara dubu biyu da goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da shidda a littahin alwajiz fi aqidat salaf salih alwajiz fi aqidat salaf salih darasi na talatin da shidda muna cikin mas'ala ta ahlus sunna daga ina da me suke kawo hujja al'istidilarikin su don suke kawo hujja mai dalilin abin kawo hujja a wajen ahalu suna da jama'a cikin bayanin ne muke masu littayi irin nawa da ke wajena muna safaha ta 160 daidai ya ce wa ahalu sunnatu wal jama'a la yalzimun ahadan min al-muslimin at-taqayyud bi madhhabin faqih muayyan ولا يرون به بأسا إذا كان اتباعا لا تقليدا أهل السنة والجماعة لا يلزمون أحدا من المسلمين باسا تيلستاما تايا daga cikin musulmi duk inda yake ba sa wajabta mishi a taƙayyuda bai mazhabi faƙihin mu'ayyan a ce dole sai kayi mazhaba ta malam wani bai cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a a ce wani sai ya mazhaba ta malam wani ta mazhaban malikiya dole ko shafi'iyya dole ko hanbaliya dole ko hanafiya dole wala rauna bihi ba'san kun ba sa ga laihi dan a ce wani yana mazhaba ta malikiya ko hanbaliya ko hanafiya ko shafi'iyya amma a sharadin idza kana tiba'an la taqlidan ɗan mutaba'a ce bi ne kake dalilin hujja kake bi ba kurin ba ta kalilanci kurin kayanci a malkiya kurin a nan kake da hujja ba hujja don wannan shi ne jigon aƙidar ahalus sunna wal jama'a ba a ɗora ma ba mutum dole sai ya yi mazhaba ta malam wani wanda an samu malamai wasu wanda ana girmama su sun yi maganganu na lazumtawa mutum dole ya mazhaba an ba haka ba dini ba ne ki dole ka yi mazhaba an kuwa ka bautan alba mazhaba to ka gama yawo wannan kuskure ne ba karami ba domin kamar da mutum za mu gani yadda mutum ya karanta sirakin wa'annan magabata to kayan suwa domin a wa'annan mazhabobi malikiyar shafiya maliya babu ɗaya mata biyu wanda a ce almajirin sahabai ne kai tsaye to kai wanda ba sahabi ba ne ma wajen za ka ce kurin dole kurin hatta sahabbai ba su da wannan abin hatta sahabbai ba musu haka ba to kahin shi shi shi bai ba bai ba karatu wurin sahabbai to ibada Allah da aka yi kahin shi wa in ka ce dole sai a yi masa ba an bauta ma Allah kahin shi kuma suka yi shi daraja duk matsayin shi wanda aka yi shi kayan su kayan shi da suka wuce sun shi daraja amma sun bauta ma Allah kuma kyakkyawar ibada an musu shaida mu kenan cewa dole sai ka maza ba kaza ya saba ma aqidar su kuma aikace yanda irin su Imam Malik yanda sun samu goyon baya a sarakuna irin su irin su Harun Rashid irin su Abu Ja'far na Mansur dai daga cikin dai magabata wanda suka wada ba su karmin gindi wanda a wancan zamanin irin su Harun Rashid duniya kusan duniya musulmi tana duka tana ƙarshen su kusan duk inda tun daga turai afirka asiya ta kusa ta tsaka tana ka haƙi shi ne wanda yake cewa hadiri ka je ka ruwa inda kake so za ka manta za ka bin karan kana don girman daular shi hadiri ka je ka ruwa inda kake so za ka bin karan kana sau a lokacin nan cikin bangaren asiya bangaren asiya ta ƙarshe ta mai nisa irin su indiya su china ka shigo afirka ka tsallaka turai duk rashin za rashin daula guda mutum guda yake magana amiru mamini kuma waɗannan sarakuna sun nema su yi abinda wasu ke so a yi a yau kuma malik tun yi daren shi kudin ya imam muna so duk inda muke mulki za a sa ba a aiki da kowane littayi sai littayin motsa malik sai maza baka malik ce la malik ya ce bai daba don ba shi ba kaɗai abin da ya sani ne tattara ya rubuta a littafin shi sahabai sun yawo a garuwa da da dama wanda ma ba su raya madina ba sun bar da jimar kabar madina da ya zo ma ba su madina wasu kai wasu ta shi ba sahabai ba malaman da yawa sun bar sun sun bar madina sun samu shi ilimi a wajen sahabai kuma su raya madina ba kuma ya ce he na shi kaga shine adalcin magabata dan waɗannan malamai babu ɗaya a cikin sahabi ko tabi'i ma za mu ce amma da ban suke da daraja sunansu ya kawo har yau bayan shekara dubu da wani abu kowa ba shekara dubu baya amma har yau ana ambatan su ana karrama su ana neman intisabi da su ba dan kuma saboda sun yi hidima ga addinin Allah kuma ikhlasin su ga Allah ya kawo musu haka shi yasa kaga inda suna suke nema za su ce kwarai in wannan ranka daɗe haka ya kamata kuwa kayan da maza ba ta kowa hetawa amma suka ce a su suka iya an nema a yi suka ce la kaga ta wannan zaka karyatar da wata mace kitabun rasi da yake kawo na mutane a nan wajen hamma a gama littafi a rubuce mutanen bayan ruwa malikawa ne mutanen arewa shafa'awa mutanen gusun hanbala hanafawa mutanen ina ne shafa'awa kai hanbalawa duk wannan aka zaka ce abu ne a rubuce amma babu shi a rubuce kurin hira ce kurin kitabun rasu kurin molanka babu inda aka ayyana mutane yan gari za su yi zama kaza babu kuma inda har aiki za a yi da bayan ruwa a yi mazhaba kaza to abin da ya dace muhimmin shafi'iya domin a wani malam babu wanda ya ketaro afirka sai imam shafi dan a nan malami cikawa har yau kabarin shi yana sananne a masar imam shafi in har makinan da za a afirkancin in ba shi a ruwa to me ba shafi'iya an da hawan nan ne ko shi imam malik imam dar hijira ne imam malamin madina ne a madina yake inda malikiyar za a yi a madina gurin da shi ba inda shi bada madina a madina ya ranar girma shi bai yawo ma ibn nasu sun sai imam shafi sa'am ibn hanbal a nan madina ya rayu kina inda har maza ba za a yi to ba in za a yi malikiya sai madina da haka wannan tatsiniya ce tatsiniya ce cewa an ce mutanen kaza shafa'awa ba ruwa ina ne duk hira ce a je take yi yan wannan malaman menene malamai ne sun karantar da addinin Allah sun ilimin addinin sun karantar suna da almajirai to Allah sai wa almajiran su ilimin su albarka sai ya dukurin kowa inda yake almajirin da yake karantar sai ya karantar da abin da ya sani to ganin malaman almadina suna da yawa kuma Allah ya wa abin albarka shine wanda ga hayyawa ana samu asar cikin ai masa ba da yawa malamai da dama yi banda su amma su ne Allah ya sa abin ya albarka har kai ga yau menene ma kace ya samu maganar ayyana mazhaba ko a wuri kaza sarakuna yan baya yan baya mai nisa su suka kulla wannan abin ne suke kurin kasar su suke mulki da ke asar musulmi sun rabu musulmi sun rabu an yi iyakar rabuwa yan aziya daban afirka daban an dubi daban wannan abin ya kawo kowa inda yake mulki ya ce mazhaba kaza kurin zai duk wanda saba mata zai sha mako ba wannan shi ya kawo kuka ga wannan ta'asubancin na mazhaba wuri kaza wuri kaza in ba ita ba abin da za a yi wasu na mamaki wasu na suka musamman ma na ibn hazam ibn hazan wa rahimahullah me ya kama ya kunji ni malami ne duk wani malami na addini ya san kima shi ya san alake da kawa cikin addini yanda ya karanta addinin Allah ne san addinin Allah cikin bangare amma me ya kama matsala zahi da yake yi me aka ce mace a darka ban shi tarihin shi me ya kama zahi shi ne matsalar shi da malamai zahi da yake yi yau da wata bakan magana ga wani malami ake karamawa ya gaskiya abin ba daɗi wannan shi kame matsala shi kuma ce an kaji rayuwar mutum rayuwar da ya ce ta kame wannan zaki saboda ya rayu lokacin da mazhaba take da karhi take da dole kurin kamar qur'ani sama kamar ayatu Allah idan ka saba kurin yanzu za a neman gama da kai shi kuma ya tashi a wannan yanki na Andalus dan aka ce mutum Andalus ne ma ibn Azam mutumin turai ne bature ne a turai a turai suka rayu a ta suka yi su kuma iya cikin ɗayan sarakuna iya cikin ɗin sarakuna to wannan zayi da yake wajen raddi masu mai ca a ya saba masu haɓa kaza to wannan shi ne yasa kaga yake raddi cika ba haula ita Allah tsiri mai albarka ko kuma da ba in ya kan ka saba sunna ga hadisi aka ce ai malam wane ya ka hadisi kaza ya mai tawulli ko ya ture ya saba maza bashi in ya kalma cika ba haula kun zai ce Allah tsiri mishi me yasa shi wai dan me yasa ga sunna zaka ture to wannan magana baka da yake kai wasu sai sai sai samu yankun jini wajen da dama wanda ba su fahimce shi ba amma shi akan abin da yake kullum mai sace mai zahiriya ma ai wannan abin zahiriya shi mutaka ga nasi baka ce shi wani malam wane ko daga na gano kaza a kurin nasi ya ci kun kaya kada kurin duk da tsarin bai su kuskure amma da wannan shi ne sababin da ya sa kuka ibn hazam ya zahi da yawa saboda takalidancin masa ba kurin to shi kuma idan nasi ya zo ga qur'ani ga sunna haka manzon Allah yi shi da zai ba magana ba wai malami shi hatta a ce bayan an ce Allah ya ce ga tsara ga gidan manzon Allah ya kaza ka ce mai kai sahabi wani ya kaza yace shi aka ako mu ko zai maka shi aka ako mu zai ce maka da haka ba ruwa magana wani an daga ayi hadisi ya zo to baka kai magana sahabi kaza ya sa wannan wannan hadisin saboda sahabi ne ya abaci a ba wani magana to idan yana magana ga zaɓe na ka magana yan bayan sahabbai kai malami ka ce mai kaza mu malakawa ne haba to shi sai ku mamaki wancan zamani ne tashi na maza haba tana cin kasuwa abu ya kamari shi zan karanci kai mamaki da karanci ibn hazam ko ko masu bace shi ba sai masu ture ayu ibn hazam nace a a karanci ta shi kasan ilimi balle wanda ke almajiri in ya san sanin wasu kulluwa ka san aiki da kwalluwarka da hujja kan samu Allah wallahi duk mai so ya karanta ya san ilimi ya karanci ilimi manuwar ilimi ya kanci almuwala ta bina zan shi na izubin asilam ke cewa cikin mutum idan ya mulki mu Allah ya mulki ilimi izubin izudin ke cewa duk mai sa ya san ilimi to dole mulki almuhalla saboda iya baka damar kwalluwarka ta yi aiki da hujja kuran zai zo kan masala guda iya maza ba ta ture ko ta tabbatar in yi biyu abin za ka tabbatar wa zai ya kawo hadisi kaza hadisi kaza wani ya ce kaza wani ya kama ganin duk abin da ya zo a cikin mazhabobi malikiya ga abin da ce ga hujjar malikiya shafiya ga abin da ce ga hujjar shafiya hanbaliya ga abin da ce ga hujjar hanbaliya hanafiya kowanne ya kai maka maganar shi da madogarar shi gaba daya ya taro gaba daya ya koma ya koma ko ture ko tabbatas haka ya litan shi zai kusan safa goma sha wani abu kan masala guda haka gaji an kai an kai da rawanci haka misalin karanci iya kuran karatu da sanin aiki da hujja da kwalluwa wasu kwalluwa kan jawla al muhalla kaka zai ce maka a ibn hazm ne duk mai jama'a Allah bai san bai san ka ta addini ba duk mai hana kallon Allah Allah bai san mai ilimi ba sama sama kallon abu da haka kenan mun san cewa dan ba da ya ce kaza amma an san kowa ya kuskure amma dai wannan shine matsayin shi kuma dan kai wani ma ya ce ma kaza ne wannan kuma ka karanta ka gani ka yaki da abin da yake shine hujja muna maganar ayyana mazhaba kaza abu ne babu shi a wajen magabatan daga baya zo wata sabuwar bid'a ce a wajen yan baya a ce mu he kaza mu he malikiya he shafi'iya sai ka tambaye shi waye hudi waye a ina aka ce yan bayan ruwa ko yan Nijar ko Najeriya dole he malikiya amma mutum yana da zaɓi ko shafiya ko hambaliya ko hanafiya balle mu anan malikiya ta yi shahara wajen malaman to shi ne ke cewa babu laihi don kayi wata mazhaba ba laihi ba ne amma ka mata bi bi na ittiba ba ta kalidanci ba bi da hujja me yake ni ittiba'an la ta kalidan kenan misali yau ina malikiya sai misali yanzu an ce a malikiya ba a yin nafila ran juma'a iliman ya hutu ana hudu ba ko haka aka ce a malikiya to ya ka rike ka waye a ina me madogara waye hana manzala Allah ya hana manzala ya hana a wata fa'inta ce a cikin malikiya gashi kana da ruwa ya bukhari ko musulmi ruwa tabbatatta manzala sallallahu alaihi wasallama wani ya zo a ran juma'al hamma ya zamana kuma zara iya cikin kutuba don mahimmancin yin yana mazara ya yi magana a salatu ya sulet sulet ka yi tsalla ya ce la ta ƙun fasalli raka'atai ne tashi ka yi tsalla raka'a biyu ya sada shi ya yi baya har ya zamana don ƙarhinta don ƙarhinta kuma ana huduban amma da ya tada shi ce ka tashi ka yi sallar ka biyu amma ka yi su gajeru to yanzu nan kaga duk ina malikiya to wannan masala tun daga nasan hadisi ya zo a gaskiyar magana sai in sai in an yi aiki da hadisi ina nan ba maliki na ba mai cani ne ba maliki bane ba kuma sanin haka sai ya karanci littattafan na malikiya kansu ka karanci irin su iziya su risala da su mudawwana zaka ta'awilatun aqwalun taraddudun mai ce ita mutaakhirina li adam nasr mutaqaddimin yace ma a cikin wala yace maka taraddudin cikin almudawana mana an kai an kawo me yace inda mutaakhirin an kai an kawo a wajen malaman karshe li adam nasr mutaqaddim babu nasi na yan farko ko waje ka ra'ayi shi yake wasu kwalluwa sai a doki daya sai malami yace sai rinja ta guda aqwalu mazrubiya sun zo a mazhabata malikiya malikiya ce ibnu qasim ya ce ashabi ya ce asbaku ya ce ga sai gudu malikawa ne almajin maliki ne sun san da maganar malik ya suka tasu wanda ya ce a wani bata mishi ba shi ya ka tashi kuma sun san malikawa na haka mutum rishin karanta malikiya kanta sa take inkarin nan kasa amma ba za ba ya ce maka a a malikiya kanta malaman da malaman da malikiya da kuma misali na ku shahararre iziya wanda muke karanta da sala akwai bambance mutum dama tsakaninsu iziya risala misali kusa farko farkon babu kara farkon kun babu kitabun miya ka karanta gani farko wannan farko ne wannan mun kai gaba gani su a wajen mu iziya ce idan kana kwano na alwala ko na wanka sai wata najasa ta fada kadan in dai bata jirkin da ruwan alwala bai canza kama najasa misali wutsari ya canza kamar ruwan ko warin shi waɗannan shi iya nan za a iya aiki da shi idan an samu wani yayi amma zai iya arwalla zai iya wanka na ibada me zai ga kawo amma mai risala sai ce a idan ruwa da kai ba kullate ne in ba kai kullate ne ba mai kulla biyu mana ya kai tulu tulu biyu wace tulu idan bai kai tulu biyu ba duk abin da ya fara nan najasa kun ya lalace ruwa ko da bai jirkita ba ruwan ya lalace kuma ga shi nan kuma malikawan da abin da kanta to me anan anan wata kawai gaskiya shi mai risala yayi aiki da hujja ta sunun ba ba ba ba hujja ba hujja ba magana malika ba ba ta malika yace ba madogara fiqhu sunun ce amma shi mai iziya yayi aiki da fata imam malik maliki ne ce maga ga kaza ya kan mutum a karanci abin tun da kan sai gani abin da kyau insha Allah ta da mun kama tsawata abin da a takaice ne mu muna ku magana mazhaba muayyana babu wannan auje magabata yace amma wala rauda bi ba'san babu laihi idan ka rike mazhabal amma ce idza kana tiba'an la taqlidan in bi ne ba ta kalidan ce kur ba hujja gabi ya yi turmamuwa ya mu koma kasa in sai ce maka la taqlidan ya so ga maka me taqlidi me taqlidi yace at-taqlid huwa al-iltizam al-mukallaf al-mukallaf fi hukm shar'i madhhab man laysa qawluhu hujjatun fi dhatihi an ta takalidi manawashi shi ne bawa ya ɗora ma kanshi wani hukunci na shari'a ya ce mazhaba ta wani ra'ayi wani kunshi wanda ke bi kura wanda yake bi wanda shi kanshi mutumin maganar shi kanshi ba ta zama towa hujja a karan kanshi balle a wani wajen sharanta halitta faranta kowa ya yi ne duk girman malami bai shari'a bai halitta bai haramtawa ya ce kurin ka wani wanda shi kan shi magana shi a karan kan shi ba ta zama hujja ba ga wani ba ta malami ne shi ka halatta ya haramtawa ya kawai shara dattawa bai haƙƙi kawai shara bai haƙƙi halattawa haka haramtawa to ka ce kurin shi ka bi kurin tun da malam wani ce a ƙari shi kan shi shi kan shi ba hujja ba ne ba tashin kan shi a kan shi balle a kanka a ɗauka ya ce au huwa qabulu qawli qa'il min ghairi ma'rifati dalilihi ko amsal magana wani mai magana kurwana ya ce ba tare ba da kasan mai dalilin shi an ruju ila qawl la hujjata li qa'ili alai ko kurin kai dai kullum magana ka zaka koma ko makka komawa zuwa maganar wani wanda babu hujja ba akan hujja da shi shi da kalilanci kullum zaka ce bin makaho kamar jagora jagora da makaho shi makaho kun kun ba bi ke ba shi suka takalidin a'ama yanda makawo ke bin jagora ina je kusa kashi zai ko shi ne hadarin shi a cikin da kenan mun kakka haka da idan ka da komi kakka haka na amma jagora makawo yanda aka saka ka shi ne ake zargi taqalidul a'ma yace wa taqalidul a'ani taqalidi kalabi ne taqalidi kalabi ne at-taqalidul mubah akwai taqalidi wanda halaka ne al-mubah halaka bai ce wajibi ba ko mustahabbi ta shari'a akwai aka ce wajibi akwai mustahabbi akwai mubah akwai makaruhi akwai haram aka ce wajibi abin da ke tilas an kai an kabari an kai a baka lada an ka ki a maka ukuba mustahabbi ana nema kai an kai a baka lada an kai baka maka da ukuba mubah shi ta jaiz da abu ne da annoba da jaiz abu ne jaiz mubah abinda kana da dama kai ko ka bari in kai ba ladan shi kaza ne an kawai ba kuba kana da zaki kai kana da shuwa shine al mubah an halitta shine al jaiz yace kina akwai nau'in taqalidi wanda al mubah ne kana da dama ka bi wani ko ka bari yace yakunu fi haqqi al 'ami الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية ويعجز عن معرفتها ويكي تقليدي wanda aka halitta ba laifi bane ba in yayi cikin haƙƙin mutum ga magarin mutane wanda ba malami ba shi bai bar ilimin addini wanda bai iya sanin hukunci dauko hadisi dauko aya ya gama wani hukunci bai da wani abu bai iya yi to wannan shine an halitta mishi yin takalidanci wani nau'in takalidanci ita wala mikinu fama adalata bai iya shi da karan kanshi ya gano dalilin nasi walakin hada amma shi wannan walakin hada shi wannan da aka ce al'ami iya da dama ya yi takalidanci amma la yama na ul'ami an yi taliba min muftihi addalil لأن من حقه أن يستوثق من الأمر الذي سيدنا الله تعالى به تدد هكا بيهنا شيء آمن wanda ya bashi dalili ce mai to malam da kace kaza ya mai dalili mai hujja din nayi kaga tambaya eh da kace kaza ne malam to mai hujja ta mai hujja ta yin haka din ka tambaye shi da tana shi wanda san dalilin kai sani ba yace ma kaza halaka ne ko haram ne to mai mu dogara malam da me aka dogara kaga tambaya yace domin li'anna min haqqi haqqi ne akan shi amikin ga magaran mutanen an yastawsiq min al'amuran da zai sai dinin Allah ta'ala bi dole ka samu madogara duk al'amarin da za ka bauta ta mu Allah za ka addinin Allah da shi ya kamata ka rike ka samu ta hujja akan mai kai ko da kai san hujjojin ba shi da ka hujjar da mashi dalili wani shi nau'in takalidi na gama garin mutane wanda shi bi is kawo nasin ko neman gama dalilai a takalidar mamanu almazamu takalidanci da aka hana kuma ake zargin mai shi ko takalidar rajulun wahid mu'ayyan duna ghairihi min al-ulama fi jami'a qawalihi aw af'alihi yace shine kurin mutum kai kurin wani ka ware wani a cikin mazhaba ne cikin malamai ne kurin shi ne kadai duk abin da ya wani kayar da maganar shi aka ce wani ya ce ko ya aikata kurin shi kenan shi ne hujja ido rihe wannan shi ne aka hana wala yara anna alhaq yumkin an yakuna fi ma adahu a wajen shi kurin duk da sanin wani malamin kurin kuskure ne malamin wani kurin shi ne daidai kurin ka ware wani malami ko mishi daidai ne wannan shi ne hadari wa min ghairi an ya'rifa dalilahu ba tare da ka san me dalilin ko madogaran wannan malamin wala yakhruj an aqwalihi kun bai wuta daga ra'ayin ko maganar wannan malami walau sabata lahu aqsa zalik ko da misali malam wani ya ce kaza haram ne to in wa zai ce halak ne in dai ne haramta bayan za a yarda duk dalilin za ka mishi kamar da misali eh ga nassan hadisi ya tabbata haka ne hadisi ya hadisi ya inganta amma mu malakawa ne haka ita nan ba sai ce eh haka ne akwai hadisi amma mu malakawa ne nan to irin wannan nake nan ga dalili amma shi shi maliki ne Allah kiyaye yace idan at-taqlid al-mamnu huwa ittiba' qawl qawl al-ghayr min ghayr ma'rifat dalili kenan ma'ana akan wannan bayanin da yayi kenan a takaice takalidanci da aka hana shine bin maganar wani ba tare ba da ka san meye madogarar shi kurin ma da wannan ci wala ya khilafa bayan ahadul ilm an at-taqlid laysa bi ilm wannan babu sabani a wajen malamai magabata cewa taqlidanci ba ilimi bane kurin kai kullum malam wani ya ce kurin malam wani to me haka ba malami bane wa anna al-muqallid لا يطلق عليه الاسم اسم اسم علم شي مقلد بي iya dokan sunan malami ba malami sunan malami ba wala yajuzu lahu an yafti bi ma halatta fatawa لان من شروط الفتوى العلم بالشرع don wanda yake fatawa wanda ya san shari'a shi ke fatawa ba jahilinta ba ولقد ذم الله عز وجل التقليد الأعمى والتعصب الذميم تبس الله بجمع دبوايا يا زنجي تقليدان أعمى كنا جاغورا مكاو إن مكاو زيك أبو أن جاغورا شكورا بسامة إن ذا هي ناك وهذا تولنا شين الله كي زنجي والتعصب الذميم ده تعصب أنت كورا كي كارك توانا كورا كورا كي هي مالكية مثالي هي شافعية أنت ولا مكانها كورا كي بقى ساعة متى da gaskiya ba gaskiya ba hujja wancan ta hujja kurin ka kana nan Allah ya zargi irin wannan wana anhuma kuma Allah ya hana irin wannan takalidanci fi kasirin min ayat cikin da yawa daga cikin ayoyin shi misali ya kai maka fa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Allah ki ba mu da basu matsala Allah subhanahu wataala ki ba mu labari daga cikin abin Allah ki in kai yawan halin kahurai ban su kafirce mu Allah daga cikin halin su wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ila ma anzala Allahu illa rasul ku zo zuwa ga abin da Allah ya sabkar ku zo zuwa ga manzo na Allah mana ku bar abin da yake da kuka gada uwaye da kakannu ku zo ku bi na Allah da manzon shi qalu hasbuna ma wajadna alai abana mu abin da muka samu uwaye da kakannu na yi muna nan shi ne aka ce dan gargajiya shi ne ake ɗan gargajiya wannan shi ne ɗan gargajiya kuma shi hujjarsu haka ake a wannan garin tun uwaye da kakannu haka magada tun wane wane wane a garin wannan haka gina ka sabo don shi ake ake masu suna ɗan gargajiya shine hujjar shi aisha hadisin shi uwaye da kakanni haka Allah ya ce ya ta ce hasubuna ma wajadna alaiha ba'ana a mu abin da muka samu uwaye da kakannu na yi ya ishe mu to nake cewa su abin da suka isko ana yi a nan da magaran misali abin da muka uwaye mu kakannin mu na yi kun zo kun ce ba haka bane ba bata ce ya ce wallahi in wuta za su yi mu ta wuta mu ce mu ta wuta ce wallahi ce in wuta za su ta yi wani wani mun amince ma mutai wutar jahilci da addini ne amma hikimar Allah bai wata Allah mai wannan magana daga baya gano kuran shi kuma ya bar sa ya bar uwa daga kadar kuma alhamdulillah amma da rufa kai ce wallahi kullun ta so yadda ta wutar amma shari'a ta Allah ce ya gano kuma ya bar su ya bar gada ya kuma aka kitabun sunna yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun shin za su bi uwayen nasu ko da uwayen ba su san ba komi ba sa kan shiriya za su bi su a tunan sababin kari ne kenan Allah wani zargi ne Allah kenan bai dace ba ku bi uwaye da kakannu ba kan hujja ba wannan shine madogarar shi kenan wannan aya ta yi magana ga masu takun haka muka gada ta kalidai ce kurin kai da hujjarka haka kaga ana yi kurin ba tare ba san dalili shine kadarin yace wa ulama'u salaf wal a'immatul mujtahidun jami'an nahu an at-taqlid al-a'ma malaman magabata na salaf da sauran malamai masu ishtihadi gaba kidan na masu masu suka sunan malamai sun hana takalidancin da ake musu a yau su sun hana li'anna hadha an-naw min at-taqlid أحد أسباب الضعف والتنازع بين المسلمين domin irin wannan nau'i na takalidanci kurin kai wani ya ce an ce kaza a mazhabinmu ko mara wani kurin ya ce shine hujja kadai ba kare zama wani ba shine sababin da ya kawo rauni da jayayya tsakanin musulmi wal khairu fil wahda wal ittiba' wa ruju' fil khilaf ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam yace dan haka alkhairi iyakan haduwa ɗanwa mai haduwa kaɗaikantaka a zama abu guda su ɗumin imani ayan rayu a lokaci guda ga imam malik ga imam shafi an rayu ga imam shafi ga amur bin hanbal to sun rayu abokan juna ne almajiran juna ne babu wanda a zamaninsu ya ware ni kurin gatawa wani karci tarihinsu babu inda imam malka ware kurin ni za a ke da nakuran domin ka ce wani imam shafi ya yi ce gaban imam malik iya cikin yawon shi na mai ilimi ya yi ce gaban imam malik mota kin gaba daya na wata ruwa na ta a cikin kwana tara ya ke ta gaba daya kwana tara ya duka kwana tara ya kwasa kuma ya gaba ya kwasa ya gaba imam shafi shi imam malik almajin shi ne zirzikan motsa gaba da iya cikin suka san malam motsa iya cikin malaman motsa malik shi imam shafi ne kina ya wani shi ga tashi a gama ya ilimi kun ya gama kuma ya gaba ilimi ne aka bari ya dauka ya ce ba wanda ba wanda na maliki ne imam shafi ina wannan magana amr bin hamr magana ya ce ya amr ka anta alim بالحديث ورجال من نكاه لسنة حال معنا معلومة حديثي ده حديث يما يقرا duk yaro na kanshi amr bin amal yaro na kai imam shafi amma ce gaskiya yaro ne yace abokin ta da gari abokin ta manya yace ka haini sanin labarin mazaji da hadisi duk da samu labarin hadisi duk da samu labarin sabon hadisi ka ga mun shi daga bugawa duk da ka samu sabo ba mu sani ba mun gani ba ba ni shi labarin shi daga gawa dan ya aiki da shi ne ma ka warewa ce na wakannan kana imam shafi kadai haka suka tsakanin su wannan ya ɗauka a wajen wannan wani ɗauka wajen ba su taɓa zama ɗaya rana ba suka ce a ni ga nawa kurin ni nawa zambi ko nawa da ko almajirai na duk wannan rubar da za ka yi da azabar da babu na azabar musu kuma ilimi ne ko karantarwa ke kana kaji a wajen wannan kaji a wajen wannan za ka gama waye mai hujja wani wuri da suka tafaɗi wuri da yawa sai tafaɗi na samu saɓani ka diba wanne ne ya hujja wanne kare hujja ba ka ce ba ya ce mamu shafi fil kadim fil jadid mamu shafi tsohon magana shi da sabuwa imam shafi ya ce imam shafi fil qadim ya cikin littafi ka ce imam shafi fil qadim ke tsohon fatawa da kenan ya sake daga ba sake wata a ta kuma fil jadid a sabon fatawa kenan yayi da wata kan da fil jadid kenan da yayi wata fatawa sa'an wannan zai sake ta to ya ga dalili fatawa da yawa da yayi daga baya sake ilimi ya samu ilimi ya gama ya gama na hijaz ya gama na sham ya gama ya gama na afirka ya gama ilimin zikirin da yawa ne shi ya samu imam shafi sai waye ya gama ya gama ya gama ka iya duniya da yawa iya hanyoyi da yawa he gama kuma yanzu fatawar da ya ada iya yayi ta bai dalili yanzu ka dalili ya zo ya zaba mata da na ce kaza ba a yi a shi hadisi ya zo ana yi ya ce kaza ana yi da ya ce ba a yi ya ce da haram ne a shi abin halaka ne ga hujja shi kenan haka suka da yanwa ya ce ولذلك yace da haka kenan alkhairi fil wuhda ya cikin ka ita ka zama abu guda wal ittiba bi zuwa masu biyayya wa ruju' min fil khilaf an samu sabani a koma ila Allah wa ila rasuli zalama a koma zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah walidhalika dalilin haka yace lam nara sahabata radiyallahu anhum yuqallidun ahadan minhum bi aynihi fi jami' al masail dan haka shi yasa ba mu gaba sahabbai Allah da su Allah da su suna ta kalidancin wani kowane ne da ainihin shi cikin dukkan masala kusa ka za ce kullum wanda ce ko da abubakar ne a ko da yi mishi ko abubakar sai a yi tun da abubakar ce abubakar zai magana ce a umar ce kaza a wani abu muka muka tuni hujjaka ta kace kaza ne mai khalifa mai hujjaka muka abin da muka sani misali ga abin da shahara ta kawo matsala a nan matsala da ta shahara a nan ta zama to kama ayata ƙur'ani matsala tarimin abad tarimin abad wani abu ne wanda ya shahara mai ta suka tarimin musuka shi tarimin abada wanda ya alwata cikin idda ya ce hal abada ba shi ba aramanta hal abada a duniya irin tarimin abada malikiya ta shahara kuma tarimin abada wannan suna hujja da shi da umar bin khattab haka ne idan ka dauko cikin akawun imam kurtubi ya kama sada kuma ma take ne me yawa kana umar radiyallahu anhu a zamanin shi wani ya armo ta mace a cikin yadda aka kasu wajen umar bin khattab da abu ya tone umar bin khattab ya raba su ce za a biya sadaki da matar mal kuma da kai da ta almi ha abada haka ya cikin mutane ya yanke hujja shi ke naka watsa mai doka ya doka daga baya su sai zina ali daga abu kawo musul ashari cikin sahabai ne a cikin akwai sanar ajiya kawo musul ashari suka suka yi labari ga abin da umar bisa nan umar ya yanke ta suka dawo suka isko shi ya khalifa da me za ka haramta almiya abada da mewa dogararka da ina ka samu hujja haramta abin da allah bai haramta ba me hujja aka ja aka tattauna aka tattauna kuma da gano kure ya komo daga fatawar shi ya sake fatawa cewa suka ce me za a yi sai shawara aka ta bai me hujja kai abin da suka ce abin da za a yi wannan raba su za a yi a haka raba su a ba da sadaki tunda an kwanta da ita da sadaki a ba da sadakin in ta kare idda a yi misalin idda na farko ta kare shi da ya tashi daga baya ya shiga nan ba zaure kurin almetan yazo haka suka al'umma ka boye duka ba ta tafi ta Umar amma wannan ta shahara ya kawo mu nan ya take hujja kamar a shiga Qur'ani kuma kuma wannan daga wannan daga mu cikin jama'a kan ma ku tabi ne akan ma malikiya ya kawo mu cikin tafsiri cikin bakara kenan kaga wannan ne sun aiki da dalili kenan kaga dan ace kaza wannan ace kaza dan sahabi kaza ace kaza su ba shi hujja ba yayi wasu me madogara an san babban madogara Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matuka kai wata fatawa ta saba ma nassin qur'ani ko ta sunna ko ma abun ka sai a ba wani bijibi girman ka Abu Bakar ne Umar ne Usman ne Ali ne a sai a mai dokan hanya kana kuskure baka ta sama annabi kake ta sama wannan shine sahabbai suka rayu kan wannan basira bauta Allah kullu kan nas sahabi cikin ba abu sahabi da abu tabi'i ne ta ce shi ba kansa annabi masa ta tabi'i ne sai ce to wannan abin da kai mu san shi ba dai daga na samu sun dace ko kai kai ba ce ya shi kuma wanzu ga ga mana tambaya ta ce ka wannan iya bale ka ka ka tambaya sai ka an ce wannan iya matsa malam iya sai kure malam bi malam hujja hujja ce ba hujja ce ba ba ga malam ba ba ba da ake yi ba hujja ake ake ba ba kun malam ya ci gaba ba ba dogara ake nema yasu ce wannan abu da kai me ma dogara ga hujja kai ka kai kaza ga wani masani eh iyawa kuskure ne iya da hujja ya ka tashi in haka suka tattauna wani lokaci a masallaci ibnu kuna ta kaza wani ta kaza aisha da cin gida ji ya umma ya umma me kike da kike abin da suka daga cikin nan da mu zama masallaci sai ce ya umma kina ji abin da wani cewa kina ji abin da wani ce ta ce a kaza kaza ta kaza ta zanta hannun karanci da abin da hamdar ka suna gana ana ba da ban misalin ake ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam kan umara ne da zaka zai umara cikin watan zarqada ta ce amma suka ce a shi ma wannan sai annabi umara duka je gaba ɗaya da kudi da cikin zakada yasu a takace ne abin ne haka suke ko masallaci na gaddama sai ka san gidan da kusan masallaci ki sai daga mun ya umma kina ji abin da wanda ya ce ba me ba dogara ya ta aiko ya ta ce wata ta daga bayan hijabi haka suka rayu hujja kun ake nema dalili kun sai suka rayu babu rigima in babu ta Allah babu ta annabi to kuma anan kuma kowa yayi abin da mai mai hujja wajen shi bar ci akai daya kake tunda kai ma kai ma ni ma ne ni ma fahimta ta shi amma ce manzo Allah ta kalla an kare duk tun yi mata ta kare haka suka rayu yace kenan su sahabbai ba sa ta kalidancin kowane ne da ainihin shi a ce an saka kaza ko da abin da wani ci wa kazalika al-a'immatul arba'a rahimahumullah haka waɗannan malamai guda hudu shugabanni guda hudu wa suka shahara Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Ahmad bin Hanbal su ma haka suke ba sa ta kalidanci Imam Malik a cikin mutane a makaranta an zo an mai fatawa kan meye matsayin tsaye ya tsotsi aka awa ya ce launawa bai cikin bai cikin sunna kwan babu shi aka cika da fatawa can an ɗan rage na garuwa ta ta wani ibn wa bane ya zo ya ce ya imam ibn wa bane ya imam wannan abin da ka faɗiwa na cewa babu sunna kan tsitsi ya tsotsi ba akwai sunnawa daga ina ka samu ta ce haddasa ni fulan haddasa ni fulan ya jiro wani wani zuwa wani annabi sallallahu alaihi wasallam kaza yace eh dole sirrin da ka jero duka mutanen kware ne shikenan ya dauka ba shi ne ka dawo fatawa ko kiyaye faki bar fatawa kuma da ana yi shikenan Allah ya dace shi bai san sunna ba ya ture sunna ta zo mun ga Allah ya dace shikenan yake aka zo ai ko bar fatawa kuma ba ta ji ji an ce kaza kuma yanzu an sauya ba babu matsala yace ah kenan waɗannan malamai guda hudu lam ya ta'assabu li ara'ihim ba sa ta'assubanci ga ra'ayinsu kurin ne na wani na kare wa kanu yatrukuna ara'ahum li hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna barin ra'ayinsu dan samun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanhauna ghayruhum an taqalidihim duna marfata adillatihim kuma suna hana ma wasu cikin majalansu suna hana su su ba tare ba da kasan mai dalili na kun ga ce malaka ya ce abu wani ba ce suna mahana su zaka maka musallai ya ce kala imamu abu hanifa rahimahullah idan sa'al hadis faho mazhabi kaji ya ma abin gaba da ajumlace in dai hadisi ya inganta yau shi ne mazhabata kaga ba wani babban hanafiya ko ba shafiya ba ambaliya duk inda hadisi ya tabbata a nan nake to kaga kaga baka ce ga hadisi ka ce ni ba hanafi ne ka ka ka gabar shi kenan ka bar abu bakin ka bar abu shi ka da ce bar shi da mazhabin shi kullum hadisi sahihi qur'ani yake wa qal shi abu hanifa yake cewa dai cikin majalis ya ga abu su bane cikin majalis shi yake ce mushi la yadu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu ya ce bai halitta ga wani kowai ya ce kaji abu ba bai halitta ga mutum ya riki magana ta ya ce mun ce kaza ba tare da ya san meye dalili na wata ruwa ya kacin abu su mai yasa iya abu ne ba ya fatawa ya ta bayani abu su ya ta rubuta ya gan shi ko rubuta ya kun ya ta rubutawa iya kamar ɗan jarida ya ce kai kai ya ce yanzu ka rubuta abin da na ce na yi wata fatawa ka ce na ce gobe na ga nasi na farta a wa da kake kuma kakka rubuta komi na faɗi gurin kai hankali kai hankali ka rubuta komi kai kai nace zaka rubuta komi nace ka rubuta to yanzu ka rubuta na ce kaza gobe ina bincike na samu dalili kuma kai kace na ce nan kenan amma inda zan dalili ka dalili hudu amma kurin ya ce kaza kurin babu babu nasi ra'ayin shi ne hudu ci iya gobe sai ke ra'ayi kaga suke hatara suna hatara kwarai amma me hujja ya ce annabi ya ce kaza ko sahabi kaza ce kaza wannan ka san dalili amma ka kurin na ce kaza kun ka rubuta wa na ce to shi waye wannan wannan shi shi na wannan cikin tabbata ba ba ba ibra ta ba ala wannan an ka ce a ra'ayin dana kasa kan magana cikin wata malika saraurare imam ya ce a ra'ayin dana ra'ayin mu a wajen mu shi ibra ta ce man an ta ta kullu ra'ayi waye kai a ta ra'ayi cikin addini kuma da zama ka ce wani ga ra'ayin to kai waye ce addini za ta ga ra'ayin haka ga wanda hujja da ra'ayin kai ce kai waye za ka ra'ayi ya cikin abin zai yi nan kenan shi ba ba kun me hujja kun me dalili ba dalili ko tsaya nan baka in ba dalili baka kanna hujja da ra'ayinka a me dalilin ka ke shi ma Abu Hanifa abin da ke wani kenan iya hana a rubuta maganar shi matuƙa ba a san madogarar shi ba haka yi mabuci ba wani kyara ya ce bai halitta ga wani ya rubuta maganganunmu bai san ba tsakanin ga doko yan wa za su abu tsalai yanzu an ga doko mazhaba ta hanafiya an ta misali hambaliya shafiya da kula ta wasu za ka si rago ra'ayi akan tamu in mai ka ɗauka na fikihu sallah ce azumin zakace za ka malami in ce kaza wajibi ne sai ya kama maka hadisin da ke kan shi ko kama aya suna littattafansu da dalilin a rubuce amma mafi abin ana aka rikici a cikin wannan malakiya malamin da yar malakiya sai malami ya littahi kata littahi kuma da kalmomi masu gamidai masu wahala fasara zai littahi guda dukkan furun addini na shari'a magana babu aya a rubuce babu hadisi a rubuce kata littahi wannan shekara rikici baka san me da yace kaza me dalili wani shi za ka ci gaban tsanaka wata abu kuma da suka shi ya kada ci abu shi za ka samu rikici da yawa cikin malikiya ra'ayi yawa su malami zai littafi kurin ita ka ta gaba daya babu aya babu hadisi kun ya halitta ya haramta ya ce kaza ce kaza kurin wadi ne da kama ka mai madogarar shi ba ita amma sauran mazhabobi ba ka suke ba suna kawo ko da dalil mai rauni ne iya kawo shi ko da shi da fa'ida ce kawo ga fa'ida ta kan kaza kin haka magabata suke suna neman komai da kai akan hujja kan dalili ka san da kace kaza kan kaza ne sai daga bayan samu suna kan kawowa misalin da malamin da naka tashar risala misalin dalala misalin dalala ai malamin irin wannan abin da yake so yi ya dauko risala duk misalin kan masala kaza sai ya kawo da maliki ce kaza ko musamman maliki ce kaza ga dalilin sai ka hadisi shi wani malamin cikin malaman masu kare malikiya a baki ya zo bai san malita da kyau shi wuce shi kurin a yi mulkomi da dalilinmu sai ya ɗauko littayi haura a rajo iya ta hiya iya iya hiya magana sai rushe da ya zaga ba malamin sai rushe shi malamin ba mai bai ta kalidanci misali yace kaza ga misali ka masala ya kamata ya halitta ko haramta hadisi shi kuma tsammani yake malamin kare malake ce da kuma samfurtan gaba daya yanzu misali cikin misalin dalala mas'alar idan mutum iya azumi ya ce in a nafila ce kai mantuwa ka ci ko ka sha ba ka ramawa in nafila ce mata duna farida ya ce amma ban da farilla haka ke nasa risala sai wannan malami mai shirin risala misalin dalala sai ce wannan magana ta imam malik ta ce wata bambanta farilla da nafila a ce in a nafila ba a ramuwa amma aka yi mantuwa a farilla ya an rama ita ba sama me ma madogarar imam malik sai ka wani ce misali ga hadisi ya zo a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala a shehu nasir fadi ma kamun da wasu kahutarwa wanda ya ci ko ya sha da mantuwa Allah ya ci da shi ya ce a nan wawa ne farilla ko nafila ya ce nassi ya kana biyu wanda yake tuna magana kwarar a hili ita wani ce man nasiya fa ka ashir ba fa la ka da alaihi wa kuma ta fi ramadana man nasiya fa ka ashir fi ramadana don ka ta nafila ce ga nassin hadisi ya zo wanda ya ci ko ya sha a cikin ramadan yace babu ramuwa ba kafara amma kafara ta fida yace duk da kawo su ayoyi na Allah bai kawo kan kuskure da mantuwa duk da kawo yace kan haka babu wata hujja ga malikiya a ce in kamance ka ci ko ka sha a farin da karama yace ba wata hujja madogara gata kudin ba ramuwa ko ga maliki ne kaga anan iya aiki da dalili haka suke wani malakawa karanci wannan wannan littafi da bin rashid da bilad mutaid wannan da mutasid bilad mujtahid wannan da mutasid haka yana tashi ba maliki ne amma ya duka babi zai zo nan kashi a malikiya mace ka sai ga magana mai kari ya ka ta malikiya ka ta kowa karshe da yanzu jes ga magana mai kari ko ta sa a malikiya to magabata haka suke bin nasi kuran bin abin da ya ganta shine addini ba wannan ce ba kuma su magabatan akan haka suke ya ce izminci magana abu hanifa ta shi hadisi sahihi shi da mazabar shi din da hadisi inganta a nan yake ga ta imam malika imam darul hijira imam madina ba imam malik rahimahullah ya ce wa qalar imam malik rahimahullah ga magana shi ya ce innama ana bashar uku tsaye wa usiru fanzuru fi ra'ayi فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه هذا ولا ما مالك yace innama ana bashar ma malik yace wa ni wa matsayina kurin mutun nake kaman kowa usibu wa ukhti ina daidai ina kure tabi'a mutum da ina daidai ina kuskure da haka tun daga matsayina yake da majalar shi fanzuru fi ra'ayi ku dibi duk abin da yake ra'ayina in wajen za ka san haka wanda ka ce mawata malik suna babban litan shi man malik rahimu Allah zai kawo zai babi na wata mas'ala zai kawo da sai murfai makofi da zai kawo kan wata mas'ala iya ka da sai ra'ayi daban-daban can ya ce wa ra'ayi indana haka zai ce wa ra'ayi indana duk abin da kawo ya ce shi kanin ga ra'ayi shi kan mas'ala kaza kan wani mas'ala ya ce ga ra'ayinmu sai ka sai yake ta kaga na ga maka ra'ayi kenan anan bai wata madoga kwara shi anan ra'ayin shi yake fahimta to kaga anan yace ra'ayi shi ne hudu to irin wannan inda yace ra'ayi a wajen ra'ayi to kadiba kaga ra'ayin nashi ya dace ko ka samu nasi karara abin da yoni ga nasi karara ya saba ma ra'ayin shi kenan anan magana kenan ya daidai yana kuskure wani ma zai ce zai ce wani ma zai karama bayani ka a sai ka ka sai ya ce ra'ayin ahlul madina akan shi yake ya ce wani imam maliki ya bai wuri da yawa zai ka zai ka da soshi wani lokaci ka bisa karara ko ga soshi sai rinjaye da me ake a madina hujja imam malik tun da madina na manzo Allah ya rayu muhimman sahabba da suka mutu tun da haka ake a madina ba bari ba da ba da suka kwana a madina haka aka suka kwana a madina yace hujja ce to ma malamai daga bayan baya ka tana majalar shi sai raddi kan suka ce a abin nawa suka kawo dalilai wanda gane manzo Allah amma a Madina an canza ta mashi ma malik in dai samu ra'ayi ba a hili ba iya rinja da ra'ayi mutanen Madina ko ce shi gashi kurum to irin wannan kirin ma malik yace rahimahullah yace innama ana basharun ukhti wasib ni mutum ne ina kuskure ina daidai fanzuru fi ra'ayi ku diba ra'ayina fa kullum ma wata kitabu sunna fa khuzu duk abin da kuka ra'ayina in ya dace da qur'ani da hadisi ku rike kai shi za a rike wa kullum ma lam yafi kitabu sunna fa turkuhu da wanda kuka bi dace ba da qur'ani sunna ku bar shi haka malaka karanta da mu kenan hujja shi ma ke ake da qur'ani ba ra'ayi ba kuma yaji shi mai daidai ne mai kuskure ne kun bai ce bai kun abin da kun a rike kun malikiya ce daga daga daga kuka shine da malamin Allah da shi yake cewa Imam Malik san malakawa san malakawa ba haka Abu Hanifa san Hanafawa ba haka Shafi dole ba san Hanafawa ba Imam Malik a rayuwar shi san malakawa ba a ce ga su ko sai malikiya a ce ba su Imam Shafi san cikin majarai ko ga su kuma Imam Malik ga su ba san zama da yawa su azabu babu su azabu su babu wannan malikiya shafi'iyya hanafiya a zamanin malaman babu shi a zamanin su daga baya aka wannan gaban kabilanci nan kuma malakiya ce shafi'iyya ce hanbaliya ce yace wannan duk daga baya zo bid'a ce sabuwa ta zo cikin al'umma a ce kurin a kayyade kurin ku ke kaza kurin to da ya magana an ga rike akan ita ba da rike kaje da dalili ba lai kai ba yace yanzu mun ji ma magana Abu Hanifa ko mun ji ta Imam ta Imam Malik sai ce wa qala imam shafi rahimahullah imam shafi rahimahullah Allah ya shi yake cewa kullu mas'alatin sa'a fi al-khabar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli al-naql bi khilaf ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti Allah suka sakarta musu imam shafi ke cewa dukkan wata mas'ala ko ce ma duk mas'alar da hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya inganta kuma a wajen malaman hadisi wani abu ya zo tabbata amma sabanin abin da ni na hudi aka samu shafi ya ce kaza he ga hadisi karara ya saba ma magana ta to yace wannan magana da na hudi fa'ana raji'un anha na komo daga rakiyarta ba ni ba ita kuma wannan abun fi hayati ina da ko ina da rai haka ba na mutu ba da mutu ba na mutu ba ruwa na ka yanka maka daga gabi ka ji ya huta shi aka ba Allah ya yanke hamza ne an kan ma kai ka baka hanka shi ya ce iya da rai ko ya mutu dan ka rike ra'ayin shi gane shi ba shi ba ita ma magana ya bata ba kai ba magana ma ya bata ci bai kanta ya ya komo daga rakiyarta tashin da yi kuma sai faƙar imam ahmad rahimahullah shi ma imam ahmad ke cewa la taqalidi ni wala taqalidi malikan wala shafi wala awza'i wala thawri wa khudh min haythu akhadhu amana magana ce ta manya aka ce ne ta wani hanbal kaga ai shi ne karamin su duka a cikin karamin su shi ne ke cewa la taqalidi ni yace ga karama jama'a bajiran shi kakka yi ta kalilanci na kuri imamu ya ce haka wadda ta zama daga kakka yi ta imam malik kakka yi imam malik ta kalilanci haka imamu shafi haka auza'i yan wa akwai masu haɓata auza'i akwai ta imamu sauri dindin a wanda bai kai ba su shahara ba abin su bai kawo irin na wani sauran mazhabobi su mazhabobi ne akwai ma'amajiransu zinin ta kuma su ma imamu sauri imamu auza'i su da su sai kuma su tabi'ai ne masu tabi'ai ne masu wayan tabi'ai ne ma amma abin su bai kaji bai da sai Imam Malik ya kawo zuwa musu yace kakka kakka ya ta kalidanci na ko ni ko Malik ko Imam Auza'i ko Imam Sauri kakka ya ta kalidancin su duk da wadannan sa Auza'i sun yi karatu a wajen sahabbai a hannun zabi da gato amma ta kakka musu kalidanci mai mai bana ba mai kalidanci ko dan kamar mutum ba hujja ko dan wani ya ce ko kun wani ya ce a mai dalilin shi ya ce wa hud min haisu akazu kai ma ka ɗoko daga inda suka ɗoko na madoka kitabu wa sunna shi ne madogara kwakwara ya ce wa akawalin fi hadar babu kasira maganganun wa'annan magabata akan wannan mas'ala ta takalidanci suna da yawan gaske ɗan wa mai sa ganin wani maganganu da dama ya kuma su siffa salat ta albani da ya yi farko da mukaddama albani da ya siffa salat sai ga wani maganganu masu faɗi kuma da isna da madogara da da tauna aka samu maganganu gaba daya ko ce kuma maganganu masu yawan gaske babu na musamman yayi ga maganar maliki kan kan kan kalidanci ga ta abu hanifa ga ta shakka kowanne kana kuma da maganganun da kuma da madogarar abin da ya hudu cikin mukaddama ta sifat salatul nabi wannan da albani ramu wallahi yace waɗannan maganganu kan mas'ala ta kalilanci suna da yawa li'annahum kanu yafqahuna ma'ana qawluhu ta'ala ma'ana qawluhu ta'ala su wannan magabata sun san ma'anar maganar Allah mai girma da buwaya inda yake cewa ittabi'u ma unzila ilaykum wala tattabi'u min duni awliya kallama tadhakkarun sun san fadar Allah da Allah ke cewa ku bi abinda aka sabakar muku bin kishirkinan bin littafin Allah ku bi abinda aka sabakar muku kan ku bi wani wannan riƙi wani waliyi wani masoyi ga abinda Allah ya sabakar ma duk da haka ce kalilan mata zakarun ‘yan kaɗan ne suke wa astuwa da aiki da wannan magana ‘yan wa na ga lokaci ya Allah kai mu ta sama insha Allah Allah Allah kai mu da juma'a da mu ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh